له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتمسكوا بدينه القويم وراقبوه حق المراقبة واعلموا أنه لا يعزب عنه من أعمالكم وتصرفاتكم مثقال ذرة احرصوا على كل ما من شأنه نيل رضاه والفوز بمغفرته وعفوه عباد الله مواصلة لما سبق الحديث عنه نتناول اليوم الكلام عن نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فكما أننا تعرفنا على أصول الإيمان به ومعنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم فيجب أن نتعلم الأمور التي تناقض تلك الأصول خوفا من الوقوع فيها وحرصا منا على الابتعاد منها أعاذني الله وإياكم من تلك أيها المؤمنون عباد الله إن نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين القسم الأول الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم إن الطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم طعن في صفاء الله تعالى له وفي حسن اختيار هذا الأنموذج الأرقى من البشر من طعن في شخصه فكأنه يقول إن الله تعالى لم يحسن الاختيار وهذا طعن في حكمة الله وهو كذلك طعن في علمه وهو القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذا القسم وهو الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدخل تحته نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده فيكفر كل من طعن في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في أمانته أو طعن في عفته أو طعن في صلاح عقله ونحو ذلك كما يكفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو أرض به أو شبهه بشيء على طريق الصب له أو الإجراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كفرا وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث أو عبث في جهة في جهته العزيزة بصف من الكلام وفجر ومنكر من القول وزور أو أن يره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو تنقصه ببعض العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من أن ننال من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من السوء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهو masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in uwa masu imani bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina muku wasiya tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da daukaka ya ku masu imani ku yi riko da wannan addini na Allah addini ne yake miƙaƙƙe kuma sannan ku kiyaye Allah hakikanin kiyayewa kuma ku sani har yanzu cewa wani abu ko da gwargwadon kwayar zarra na ayyukanku da kai kawo da kuke a wannan rayuwa to baya goya ga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi kwaɗayi akan duk wani lamari duk wani abu wanda yake zai sabbaba muku ku samu yardar Allah kuma ku dace da samun rabo duniya da lahira kuma ku dace da samun gafarar Allah da afuwarsa Allah ya mana gafara Allah ya mana afuwa ya ku bayin Allah kamar yadda muka tattauna a makon da ya gabata dangane da haƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan kowanne musulmi a yau abin da za mu tattauna daga cikin haƙoƙinsa dama shi ne wajibin imani da shi ƙarƙashin imani da shi mun tattauna akan al'amura guda shida makon ya gabata to yau kuma abin da za mu tattauna dangane da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu san abubuwan da suke warware wa mutum imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai nawaqidul islam abubuwan da suke warware wa mutum musulunci kana musulmi kana mai imani akwai abin da za ka yi akwai abin da za ka faɗa sai ka bar imanin nan ka bar musulunci sai mutum ya kafirta Allah ya tsare mu ya Allah ka tsare dukkan musulmi daga aukawa cikin abin da yake kafirci to yau abin da za mu ji abubuwan da za su warware wa mutum zamansa mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan al'amura suna cikin abubuwan da malamai sun kasa su zuwa kashi biyu sun kasu kashi biyu kashi na farko shine suka a zati a jiki a hakika ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi a kashin kansa a matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a matsayinsa na zatinsa jikinsa ɗabi'unsa halayensa to shine wannan kashi na farko ka sani ya kai bawan Allah duk mutumin da ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi shakhsihi a hakikaninsa a matsayinsa na shi ba matsayinsa na risala ba a mutuntakarsa a halittarsa a halayensa a iliminsa a nagartarsa duk wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan suka suka ne ga Allah da ya zabe shi kamar yana sukan hikim ni'imar Allah yana kuma sukan ilimin Allah gashi ko Allah shine yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya fi kowa sanin inda ya dace ya sa manzan ciki don haka tun da ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu dan Abdullah ya ba shi manzanci to duk wanda ya soki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya soki wannan zaɓi na Allah wannan ɗan adam da ba a taɓa yin ɗan adam kammalallen irinsa ba wanda shine misali na ɗan adam cikakke wanda Allah ya aiko wa dukkan ɗan adam dan ya koyi da shi to su kansa su kan wanda ya zaɓe shi ne shine Allah subhanahu wa ta'ala to daga cikin abin da zai shiga ƙarƙashin wannan kashi na farko shine su nasabta a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani abu wanda yake kore wannan zaben da Allah ya yi masa ta ɓangaren abin da ya shafi zabensa da ya yi domin ya isar da saƙonsa ya isar da addininsa zuwa ga bayinsa duk mutumin da ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ɓangare kamar a ce ya soke shi a gaskiyarsa ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi cewa ba gaskiya yake faɗa ba ko ya soki amanar sa yace ba mai amana bane ko ya soke shi a nagartarsa ta matsayinsa na mutum mai tsare mutuncin kansa ya taɓa mutuncinsa a matsayin ko wani mutum mai aikata alfasha ko wani mutum mai aikata abun da yake abun kunya ne ma a faɗe shi to duk wanda ya wannan ko ya soki nagartar manzon Allah sallallahu alaihi a matsayinsa na shugaban waliyai shugaban manzanni shugaban annabawa shugaban duk wani mutumin kirki shugaban duk wani wanda Allah madaukaki ya taba yabo a bayan kasa domin ka soke shi a wannan mataki to duk wanda ya wannan ya kafirta ya bar addinin musulunci haka nan wanda ya soke shi fi salahi aqlihi a nagartar hankalinsa kamar wanda ya ce masa mahaukaci ya ce masa tababbe ya ce masa yana da motsi to duk wanda ya faɗi wannan ya kafirta ya bar addinin musulunci domin kuwa da waɗannan abubuwa da kuka ji da gaskiya da amana da kuma tsare mutunci shine iffa wato kamun kai da rashin kwaɗayi da kamalar hankali to zaɓen manzo akan waɗannan abubuwan aka gina su duk wanda ya cancanta ya zama manzo to dole za ka same shi mai gaskiya ne bai taɓa ƙarya ba amintacce ne baya baya cin amana baya zamba cikin aminci sannan kuma hankalinsa garau yake sannan kuma mai tsare kansa ne daga zub da mutunci yana kame kai ba mai kwaɗayi ba ne sannan kuma baya aikata ayyukan alfasha to wannan shine wanda Allah ke zaɓa a matsayin manzo ashe duk mutumin da ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin waɗannan to ya zargi Allah da cewa ya zaɓi wanda bai dace ba wannan kuma babban wato mummunan mataki ne a fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu wani zai ce ai malam duk waɗannan an sha magana a kansu ai dama ba rashin magana ne ya sa wasu suke aikata wani abun ba akwai mai yi don jahilci akwai mai yi kuma don galasi akwai mai yi don izgilanci akwai mai yi domin zindiƙanci da rashin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wulaƙanci gare shi faɗakarwar dama ita ce wanda bai fada irin wannan kwarin ba to ya kiyaye kar ya fada cikinsa Allah tsare dukkan musulmi hakanan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibata shi ko ya dangana masa wata nakasa nakasa a asali nakasa a ɗabi'a nakasa a jikinsa malam alkafi iya har cewa ya yi idan mutum ya ce wani abu na kayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya bada misali da koda maballi na wuyan riga idan mutum ya ce ai kuwa maballin nan ya yi datti kuma nufinsa a zuciya shi ne kaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa akwai datti tare da shi to wannan shi ma kafir shi ko mutum ya dangana masa wata naƙasa fi nafsihi a ƙashin kansa au nasabihi ko a dangantakarsa au dinihi ko a addininsa ko a wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsa au arraba bihi ko ya masa jirwaye mai kamar wanka yadda idan aka yi magana sai shi wallahi shi ba da shi yake ba alhali ko ya faɗi wata magana wadda za a iya fassara ta da cewa da shi yake kuma shi din shi yake nufi amma sai yake ai ba shi yake nufi ba kawai dan ya basar ko dan ya kawar da wani abu na wato hukunci daga kan kansa to in ya faɗi wannan shi ma ya kafirta domin ya wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw shabba'ahu ko a ce ya kamanta shi bi shay'in an tariqi sabbi lahu ya kamanta shi da wani abu a hanyar kamar sukansa da zagin sa sai ya kamanta shi da wani abu ba fa cewa shi ne yayi mai kaza ba a'a ya kamanta shi da mai yin kaza din ma shi ma wannan ya shiga cikin abin da zai jawo mutum aukawa cikin kafirci aw al-ijra'i alai ko kaskanta shi أو التصغير لشأنه ko rashin girmama lamarinsa da kaskanta lamarinsa kamar yanzu misali mutum yana tafiya an samu wata rana ya ma faru amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakanin sahabbansa yana gaya musu irin waɗannan abubuwa ne a matsayin ilmantarwa wata rana yana tafiya sai wani mutum ya kira shi ya ce ya abul qasim ya abul qasim annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juyo sai mutum ya ce ba da kai nake ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace kar a sake haka shine har ya hana a sanya alkunya irin tasa yace tasammau bismi wala takunu wala takunu bi kunyati ku sanya wa junanku sunaye irin sunana ba laifi a sanya wa dan mutanka ka sanya masa suna Muhammadu amma kar ka sanya masa Abul Qasim musamman a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai saboda galibi larabawa sun saba in za su kira mutum suna kiransa ne da alkunyarsa saboda girmamawa to wannan mutumi da ya kira shi ya juyo sai ce ba da kai nake ba wane ne a bayan ƙasa da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutunci da girma da har za a ce da shi ake ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai tasbiri ga sha'anihi wannan shine misali da aka kada kai wani abu wanda zai nuna wani abu na kaskantawa da rashin girmamawa da rashin ɗaukar muhimmanci ga wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya rage masa wani mutunci ko daraja ko ya aibanta shi to duk wanda ya wannan fa huwa sabul lahu to wannan zagi yayi abun ba haushe in ya ce zagi galibi ana dauka shine a aibanta mutum ko da uwa ko da uba to ba haka yake zagi yake ba a larabcin an ce sabbahu abin nufi shine ka aibanta mutum ka kaskanta shi ka taɓa mutuncinsa wanda shi ake nufi da zagi don haka na ƙasta manzon Allah sallallahu alaihi a darajarsa zagi ne a gare shi don haka duk mutumin da zai zo ya dangana masa ya aikata wani aibi ko ya kawo ko da wani ne ya yi shi kuma ya zo yana hakaito abin ba da nuna wata risina da kore abin daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shi ma abin da ya samu wancan na hukunci shine abin da zai same shi Allah ya tsare wa kadhalika man la'anahu haka nan wanda ya tsine masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ne zai tsine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au da'a alaihi ko ya masa mummunar addu'a au tamanna madarratan lahu ko kuma ya burin wata cuta ta same shi aw nasaba ilai ma la yaliqu bi mansibi ala tariqi dhammi aw al ko kuma ya dangana masa wani abu da bai dace da shi ba bai dace da matsayinsa ba bai dace da darajarsa ba kuma ya faɗi wannan abin ne ta hanyar zargi ko wasa ba a wasa da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ce ai da gangan yake yi kawai ya faɗa ne kawai dan dai ayi wasa ayi dariya to ba da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama Allah madauki ya ba mu labari ya inganta a hadisi ingantacce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi yakin tabukar kuma akan hanyarsa ta dawowa an samu wasu daga cikin munafikai da suke cikin wannan tawagar sai suke magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wani abu na nakasa suke cewa ba mu taɓa ganin wasu mutane waɗanda ba su da fahimta masu wauta irin waɗannan sahabban na manzon Allah ba mu taɓa ganin mutane masu kwaɗayi da son cin abinci irinsu ba ba mu taɓa ganin mutane matsorata in an zo haɗuwa ba irinsu sai wannan labari sai aka ɗauko shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi take aka saukar da aya Allah madaukaki ya saukar da aya yana cewa wala in sa'altahum kuma da za a tambaye su da yaqulun da za ka ji suna cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab kawai muna dan kutsawa ne cikin zance ai hira kawai muke ta ɗan ɗauki lokaci da ɗaya bakewa to sai Allah ya ce kul ka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu ku da Allah din da ayoyin Allah da manzon Allah kuke yin izgilanci da wasa Allah ana wasa da shi ne ayoyin Allah ana wasa da su ne manzan Allah ana wasa da shi ne sai Allah ya hukunci ya ce la ta'tadiru ba ku da uzuri ba za a karɓi uzurin ku ba qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imani in ji Allah subhanahu wata'ala nafsin alqur'ani don haka izgili da qur'ani izgili da Allah da izgili da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kafirci ne da ke sa mutum ya fita daga addinin musulunci daga cikin dalilai har yanzu suke nuna kafircin wanda ya kaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina lalle waɗanda suke cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya tsine musu a duniya da lahira kuma ya yi musu tattalin azabar wulaƙanci gobe kiyama me yasa malamai suna cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaginsa ko cin mutuncinsa yana da alaƙa da haƙoƙi kamar guda uku zan faɗi su gaggawa babu bayani na farko akwai haƙƙin Allah a ciki duk wanda ya soki manzon Allah to ya taɓa Allah kamar da muka yi bayani ya soki amanarsa ya soki gaskiyarsa kamar ya ce Allah bai iya zaɓe ba na biyu akwai haƙƙin muminai domin muminai alaƙarsu da Allah ba ta hanyar kowa ba ne sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mumine ba su san Allah ba sai da annabi ya zo musu da alqur'ani muminai ba su san gaskiya ba sai da annabi ya zo musu da gaskiya don haka akwai wannan haƙƙi sannan kuma akwai haƙƙin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa domin kuwa akwai taɓa mutuncinsa in ka soke shi to ka taɓa masa mutunci taɓa mutuncinsa rage masa daraja ne rage masa daraja kuma aukarwa ne cikin waɗancan laifuffuka manya da suke fidda mutum daga addininsa Allah muke roƙo ya tsare wannan gefe na ɗaya muka ambata na abin da ke warware wa mutum imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah kai mu mako na gaba za mu yi magana akan gefe na biyu ko kashi na biyu na abubuwan da suke warware wa mutum imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka ƙara wa manzanka daraja Allah ka ƙara masa salati Allah ka ƙara masa ɗaukaka Allah ka sanya mu a cikin mabiyansa masoyansa masu ɗaukaka darajarsa waɗanda ba za su auka cikin haƙƙinsa da janabinsa da wani abu na ƙasa da tawaya da cin mutunci ba Allah ka bar mu akan tafarkinsa Allah ka haɗa mu da shi gobe kiyama ka sanya mu cikin waɗanda za a tashe su a cikin jama'arsa waɗanda kuma zai shayar da su ruwansa na tafkinsa na alkausara gobe kiyama ya Allah kar ka sanya kaskanci ga wannan manzo naka ya biyo ta hanyar ɗaya daga cikinmu ya Allah ka tsare shi kuma ka tsare dukkan abin da wannan manzo ya zo mana da shi na alkur'ani da kuma sunnarsa da kuma karantarwarsa da sauran ilmomi da malaman addinin musulunci suka ilmantar da mu Allah ka sa mana albarka a ƙasar mu Allah ka sa mana albarka a zamantakewar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da tsayewa da ƙarfafuwa da kuma haɓakar tattalin arziki duk abin da zai lalata mana lamari ya Allah ka lalata shi Allah kuma ka taimaki shugabanninmu akan dukkan abin da ke shine daidai Allah ka tsare su ka tsare su daga aikata abin da ba daidai ba Allah kuma ka yi musu albarka Allah kuma ka dora su akan abin da ke shine ya dace Allah ka haɗa masu kan al'ummarsu ka sauƙaƙa musu jagorancinsu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad qumu ila salatikum yarhamukumullah